cirato hadisi annahu kana fil hammam wata rana abu hanifa yana ɗakin ban ɗaki ina da kala rajulun makashubul aurati sai wani mutum ya zo ya yiga kasancen larabawa ba kamar mu bane ban ɗaki na kuɗi za ka yiga to ya yiga ban ɗaki zai wanka kurin sai wani mutum ya yiga ban ɗakin tsirara ila kana da hariyan aka ce ai su wani ɗan ƙungiya ne au falsafiyan ko ba falsafe ne fagan mara abu hanifa radiyallahu anhu abu hanifa yana kallon mutumin ya rantsa idansa haka faƙalar rajul ya ce mata rabi an ainihi kal rau'u sai mutumin ya ce yauhe ne za ka bude idanka ka kalla haske ƙala ya yi na rafa Allah an ka suturka idan ka sa suturanka ni kuma Allah ya kama haske in dai suturanka buɗe ne ni ba zan bude idanu ba abin da abuwa ne fa ya gaya shi baya kallon al'auran wani a cikin ɗarinsa nuki da an kira ta annan naka mutane ne ijtama'u suka taru suka zo gurin Abu Hanifa a Bagadaza wa radu an yamuru masjida bi mahallabi suka zo gurin Abu Hanifa suka zauna suka ji alaga ta malam wallahi mun zo ne gurin ka ba dan komai ba muna so za mu gina masallaci a unguwar mu faja'ila wadda lahu minul masailatu ala sabili tabariki muna so kuma a matsayin kai babban malami ka ba da ɗan gudunmuwarka wanda muka karba abunka don masallacin namu yi albarka kamar yanzu zaman nan namu mutane su zo su ci algata malam muna gidan masallaci a garinmu muna neman gudunmuwarka to gudunmuwa malam ko naira hamsin ma dai ka za ka faɗa kai ba wahala mu ba kuɗi mai yawa muke so mun fi so dai a cikin kuɗin da naka ran da muka ba da tarihi a ce malam wane ma ya ba da gudunmuwa an gina masallacin nan aka ji alaga ta malam ba kuɗi mai yawa muke so saboda neman tabarraki in ma kwandala ɗaya ne ka bamu a haɗa da naka eh da ka faɗa haka fasakkala alai zalika aka garin abu hanifa ya ɓaci ya ƙi fitar da kofi ko kaɗan dai mana aka ga yaƙi faƙalu da waka ce lalaka zudun minka malu mu ba dukiya mai yawa muke nufi ba wa inna mal maqasudu minka albarkaci abin da ya za maka roƙe ka albarkanka muke so fa bi karahi yadi azimat abu hanifa yana kire a ɓace a ɗahun she'an haƙiran yasiran da ya tayi abu ɗan ƙarami ba su bai fi naira hamsin ba ya fito gayi amma yana ƙi faƙalar hubara kalamizi bayan masu neman gudunman masallacin sun tafi sai almajiran suka ce ya imamul musulmina an da rajulun karimin kai mutum ne mai karamci wani ma tsara sakilan alaika yi dawo hadal kadar ya firin me yasa kake kai nauyi muna ga kana ki ka dau wannan dan kudin karami ka bayar kala da Abu Hanifa yace ma kana hadha li ajal wai ba dan ruwa naki ba ba dan ruwa ba walakin ne tana takayyanta ni na sakankance anna lamala la halalu dukiya na na halal ne la ya tarau fi imarar da tsini ni ba na so a dinga juya min dukiya na a juya tabo eh ni dukiya ta wata halal ce akan wani tabo ana ji a jujjuya to kaga dukiya ta ta halal ce saboda haka na rike dukiya na na halal ya fi in bara a juya tabo da shi abin da ya faɗa ke wa kana zanni anna mali halal lima dalabu minni shi'an kar yanzu zalika li ajali annahu hal ya kuna bi mali haramun ajubadan abin da nake iya kar dukiya na na halal ne je game da na mutane ko da halal ko da haram ban sani ba ni dai nawa halal ne yasa nake wannan kin ba dan ruwa ba wa kana sababu dalika dalilin wannan ko gani da'iman bil wuzni ko gare ina bace ila an ja'a rajulun har wani mutum ya zo min tilkal jama'ati daga wannan jama'an bishayin da wani wa allazi aka zo mino na abin da ya karba waradahu alaihi da aka kai aka ce me abuwa ne fa ya bayar da yana naira hamsin ya ba mu yace kuma yarma yake na yana da ni ta zuwa ga malam ga kayan ka yace Allah na gode maka Allah na gode maka ha dukiyar da halar Allah ba zai yarda sa anan yace Allah na gode ana mayar masa ransa baya ba baya so da yawa rajin na wahalar ne kar mutane su je su gama da haram a layira na higa wani bala'i ni dai ba raina ba ya zo ƙarshe dai da aka ce jalala ku mayar maza gaji aka rukun lawan naka an ce ka bari kai addu'a ka bari yake alhamdulillah ya soke ka yanzu dukiya ta ta halal na je na tudan yan sai da da ya ki din nan sai da aka mayar masa to jama'a kun ji fa to shi yasa in za ka nemi dukiya ka nemi halal in ka nemi halal ɗinka ka mutunta kayanka eh kar ka kashe halal ɗinka hanya mummuna in sutura ya kama ka kai ne ɗaya mai kyau da halal ɗinka Eh, masallaci eh a masallacin ma yanzu ba suna ba ne yawanci duk ba suna ba ne ba neman kuɗi yake da masallacin ba ko ba ka da labari Ha? kuma yawanci ma na Allah ne alaƙi abinda yawanci ma na gina idan tawa ne in ka kula tsam da ranka ka gani yawancin masallacin ai ba dan Allah yake yi ba duk rigingimin da yake amma ba kan masallacin ba ne kuma raba kan mutanen ba masallacin ne yawa ba in masallacin kaɗan ne ya kai haɗuwa zai duk rigimin da malaman suke yi da jayayyan da limaman suke duk ba kan masallacin ba ne shi mana a yanzu na duk inda abu uku ya yi zan gaya maka duk inda masallaci ya yawa ka je ba haɗin kai a gudun ba haɗin kai za ga ba haɗin kai idan hanya ya yawa a guri ba zama lafiya yi an saci wannan an zo bakin kwalta ya ɓata an saci wannan hanya ya yawa a guri ba zama lafiya alaji muna nama idan asibiti ya yawa jinya zai yawa ai yawa kakwalar sosai duk inda aka ce asibiti ko ina ya yawa to rai lafiyar ma yawa zai yi ya samu kasuwa shi ma a to ai ganin asibitin ya sa wata jinyar ma za ta taso ko to amma babu asibitin wani jinyar aka yi haƙuri ma abin da bai kai ya kawo ba alhaji sai a je a sha zuma wani gurin kuma amma kunu ka sha in ba ganin asibiti a kusa idan mace ne jinin ta ya binki a dan dafa mata kai da kafa ta ci haka ne tun da asibiti a baka dan aka yi asibiti aka yi asibiti yawan asibitin ma yawan kawo jini karancinsa ɗin ma kuma za ga ya ɗauke yanzu ba mutanen karkara ba yanzu magana da muke gaya ma a ce an kawo wani ƙarin asibiti an mana in ka je a nan yan garin nan goma za ka tarar to goma gwada aka je ga asibiti ya kai muku in an yi ka je da tarbin ka za ga mutane goma kuma duk yan garin nan ne kuma yanzu da ba asibitin in ka je asibitin babu su yi mana ai wani abin ya zo wani gurin ai wani fitina ce za ta yi mana idan aka ɗauki wani kaya wanda ba tsammani ya kawo garin ku kasuwa ya ɓadda kuɗi kuma sai ya yawa yawa wani abun gani zai sa wani ko wani zai sa kama sai ya ci abin ai to wani abun ma nisan sa rahama ne masallatai yawan su baya kawo alkhairi ba zai kawo alkhairi yawan masallaci ba zai haifar da alkhairi ba yanzu nan garin muka taru masallacin mu ɗaya ne to kowa yana ziyara da kowa kowa yana ganin darajar kowa na gabar ya zo na yamma ya zo kamar iri kiyaman nan da akwai nan da akwai nan da akwai to nan gaba addinin ma ba daraja to kun ji dalili kenan irin wayannan malaman kaga sun ki abu akwai dalili mai yiwa mu ne zai sa mu kasa gane abin amma su a gunsu akwai dalili mai karfi to kun gani jama'a aka mai da abuwa ne ba kayan fa fara abuwa ne ba wata ala an lahadi fa kala yace tammat imara wa ba iya ainu maliku haza akazahu abuwa ne ba aka ce ya aka yi yace mun gama gina masallacin mun gama kudin naka ba mu san abin da za a siya da shi ne aka miyar ma yayi kadan shi ba zai sayi bulo ba Allah ka ma an miyar maka wa shakara Allah yawa Allah godiya ala anna ma la halalan kana halalan bi rashi wajin kudi na halal Allah ma baya yadda kai shi ta haram nan sai ta halal wani kila annahu kana yamshi fi ba da tsuri wata rana abuwa ne fa yana tafiya kan hanya fata tsayara ila sobihi min dini shawarige sai irin tarzatsin nan na ruwa na kan hanya ya taba rigansa kadar dorin inda ya taba din bai fice farce ba famara ila dujelata da ya tayi sai da ya je bakin kogin dujelata can kogi wa gasalahu ya wanke fa qalu lahu ka ya imamu muslimina ya shugaban musulmai la tara kusu bi hadha alqadari min an-najasa da wannan dan najasa ma har sai ka je kogi za ka wanke wa abdin minal mugalla zai kadar dinarin kana gaya mana cewa sai sai najasin ya kai kaman dirhami na alfadari za a wanke amma na aka da bai fi kan farce ba sai da ka je kogi ka wanke umar da mukafa batu raba wa sau kuma ga ka dinga karkaɗe rigan ka kala ya ce haza mina ta gaba wa zalika min al-fatawa wannan wanda muka bayar na kar ya fice iya nan fatawa ne wannan nawan kuma na tsoron Allah ne da mu da muke ce da mutane su wanke iya nan to nan mu ya kamata mu wanke kaman farki dan wanda zai wanke iya nan nan ko bai kai nan ba ya yi koyi da mu wannan a fatawa ne wannan a tsoron Allah ne in ka gaya mutane abin da bai kai ba din in su ne ba za su wanke ba amma mu to dole mu wanke dan da mu ake koyi to ka ji shi abin da ya faɗa eh nuki da an jira to annahu dauda da'i shi dauda da'i lamma zara muqayyadan yayin da aka daure shi a mari qala li abu hanifa radiyallahu anhu yace kaifa amalu fi hadha shan al-azim wannan shani ne girma da aka daure mu da mari me abin yi qala wa lahu imamu abu hanifa yace alayka bil amali bima alimta ka yi aiki da abin da ka sani fa innal ilmu bila amali shi ilimi idan ya zama babu aiki ka jasadin bila ruhin ai kaman jiki ne babu rai an zage jira to annahu kara baral kulafai shahin halihobi ra'abil manami malakul maut wani halifa ne a halihobin ya ga mala'ikan mutuwa wa sa'al'arhu ma baqiya min umri sai zargin ya tambaye mala'ikan mutuwa yace masa alaga ta malam ni da ya ga mala'ikan mutuwa suka ga sai wannan sarkin sai tambayi mala'ikan mutuwa ya ce shekara na nawa ya rage a duniya fa ashara ilayhi malakul maut bi kamsa sa sai mala'ikan ya masa haka da yatsa biyar yatsu guda biyar ya masa haka fa azba khalifatu sai khalifan ya waye gari wa jama'ar ulama wa bi darul khilaf duk malaman da suke gidan halibanci ya tara su wa raza alaihim ru'ya ya bujuro musu da wannan mafarki nasu wa dalaba minhum ta'bir yace ku fasara mun ga yadda muka yi da mala'ikan mutuwa fa baruhum qala wasu wasu suka ce kamsa sinina alaga da malam mun muna ganin tunda ya ga biyar mala'ika ya nuna ma shekara biyar za kai wa minhum man qala kamsa ta ayro wani yace anya alaga ranka ya dade ko wata biyar za kai wa minu man kala kam zata asar wani yace ko sati biyar za ka yi ila gairi zalika wa ma ajabu kadiyan ba su bai amsa cikakke ba wa ma ta sallal kalifatu bi jawabihim halifa bai ji dadi da wannan amsa ta su ba wa kabar annabi al madinati shaban aka ce to anan birnin bagadaza ba wani mai ilimi aka ce to manyan malaman da ya san kare sai dai akwai wani yaro saurayi ma sabon tahe ne eh sabon tayi ne shaban kayitan kuma malamai sun ce yana da hankali za nazaran daƙiƙan zai iya gano abu mai zurfi wa bakara kamilan kuma ya in yayi tunani tunanin su cikakke ne fahararu a gargeji aje a zo da shi fahararu aka kawo yi gaban sarki wa harara alayhi ru'u ya zai sarki ya bujiro masa da mafarki ya ce yaro mun tambaye manyan malama ya gagara wannan ya ka faɗa wannan wannan ya faɗa ga mafarkin da ne da mala'ikan mutuwa na ce zai zare raina ya nuna min yatsu biyar eh fa qala abu hanifa radiyallahu anhu abu hanifa ya ce ashara bil azabi da kamsa ai da yama nuni da yatsu biyar ila ashiya ila kamsa abubuwa ne guda biyar allati la ya'lamuha illa Allah wannan abu biyar da ya nuna ma ba wanda ya san sa sai Allah wa hiya mazhuru fi qawlihi ta'ala shine ya fadan Allah ba hiya sha mana inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za takasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi aradin tamut inna Allah alimun kabir ai mala'ikan da ya mika maka yatsa biyar abin da yake gaya ma da yatsu biyar din nan inna Allah indahu ilmu sa lokacin da za a yi tayin kiyama ba wanda ya sani sai Allah shine ɗaya da ya nuna ma gaibu ne wa yanzilu al-gaiza yadda za a sauke ruwan sama da lokacin da za a sauke da ƙwayar ruwan sama da za a sauke banda Allah ba wanda ya sani wa ya lamu ma bil arham abin da yake mahaifa Allah shi ya sani in haifi yaron da yake mahaifa ya zama musulmi ko kafin mai dogon kwana ko mai gajeren kwana mai arziki za a haifa ko matsiyaci mai ilimi ne ko jahili Allah ya san abin da mahaifa ya ɓoye shi ne na uku wa mata dare nafsun ma za ta kasi gada ai mutum yau ya sani abin da za a yi gobe da shi sai Allah idan gari ya waye za ka rayu alkhairi za a gani sharri za a gani abin da za a yi wayewan garin gobe ya ce wannan ma Allah shi ya sani wa ma ta dare nafsun bi ayi adarin ta duk mutumin da yake duniya bai san inda ƙasa za ta kira shi ba shine abu biyar din da ya nuna ma yace yau zan zaga ranka to ya gaya ma gaibu ne ba wanda ya san gaibu sai Allah shi ya sa ya ma haka da yatsu biyar daga nan inna Allah alimun kabir Allah shi ne masani ne ba da labari a nan ne fa faɗa ba waƙatul khalifa sarkin ya ji daɗi wa azza abu hanifa nan da nan ya jawo abu hanifa gabansa radiyallahu anhu wa karamahu ya karrama abu hanifa wa kalla alai bikil atan nasifa ya masa cancan dina alfahari wa an'ama alai ya ni'imtar da shi bai jami'i ma kana min alkalawati da duk abin da ya kasance sarki zai na sirri abu hanifa zai kirawo falam ya kabari shi an waraja amma duk abin da ya bahi ma baya karba sai da ya ce ba malaman ka ni dai in ka nemi gaskiya ka kira ni a gaya ma gaskiya duk inda take to kaji ai tun yana yaro ya kure malaman zamanin sa kamar yadda shafi'i ya kure malaman harunar rashid hima da zamanin harunar rashid yadda abu hanifa ya fa shafi'i ka san matar haruna rahil sunanta zubaida zubaida da da kihin matar ta motsa mata zubaidan ya ce ya kai dan wuta haka daga ya haruna rashi shi kuma shi ne shugaban kasan duk duniya ya ce ni dan wuta ya ce to in dai ni dan wuta ne ke sakakke ce ke in na zama dan wuta ke ko sakakkiya ce to zai da shafi ya shaida aruna rahiru kuma daga baya kunan ba sai san matar ya faɗa ransa ba ya kira wani malamai ya ce ina tambaya ku ga yadda muka yi da matata wai ta saku ce ko ba ta saku ba in ka ce ta saku kana nufin sarki dan wuta ne idan kuma ka ce da sarki dan aljanna ba da Allah kuka yi shawara ba in ba ta saku ba ka mai da sarki dan aljanna Allah ba bai shawara da kai akan dan aljanna ba ne kuma ga yadda fara take a kashe wannan a sare wannan a kashe wannan haka fada yake to yi ne malaman duk zamanin fa suka kasa ba da amsa ce aka taro aka taro yi wanda za a ba amsan kuma yi ma malamin ne kuma jinin annabi ne to yi ne fa suka ce kai a nan garin fa ko wani saurayi sai dai yi za a kira amma mu abin ya fi ƙarfin masarki da a nemo shi aka je aka nemo imamun shafi imamun shafi ya zo aka ce yaro aka kalle ya ce sannan ran kai da amir limomi ya ce wani magana ne ta kaddara ta faru da ni da mata ta zubaida war ƴaƴana ran ta bace ta ce min dan wuta ni kuma nace ni dai dan wuta ne ita sakakkiya ce shine yanzu ba mu san mafita ba a'a sakakkiya ce ko kuma mata ta rage ban sani sai ce alaga ta malam tun da kake a duniya ka taɓa yin wani abu na saɓon Allah amma saboda tsoron Allah ka bari ya ce i an taɓa yin haka akwai wata 'yar bafata 'yar 'yar uwata don Allah ya ɗora min santa har na kaɗaita daga ni sai ita zan biya bukata ta da ita ta hanyar haram sai ta ce na ji tsoron Allah na tayi na miƙe abin da ya kamata na yi ban yi ba saboda tsoron Allah ya ce to alzihirinka ya ce ina jinka ya ce to matakka ba ta saku ba kai kuma ɗan aljanna ne matar ta haka ba ta saku ba kai kuma ɗan aljanna ya ce to ai na ka samu wannan ya ce a ƙur'ani ya ce to ka kai mu shi ya jahi ayyana wa maman kafa na wa amaman na kafa maƙama rabihi wa na hannun sa'adil hawaya fa inna na jannata hiyar mawaya ai Allah ne ya faɗa wa maman kafa maƙama rabi wanda zai aikata wani aiki na fajirci amma ya ji tsoron tsayuwansa a gaban Allah kuma sai wani hannabta ya hana zuciyar ta fa'alal hawa bai bari ta biye wannan aikin ba to fa innal jannata hiya lama'awa kai dan aljanna ne yayi yace yanzu na ga malami a kawo dinari dubu a bashi sai da aka bashi kudin da ya kai miliyan hamsin da ya fito kofar yadda abu hanifa ya ce to ni ba ni da bukatar kuɗi amirul mu'minin ka raba talakawan malaman ka yi ma a nan kofar ya raba to kaga irin wannan to haka aka yi da imamin shafi to abu hanifa shi ma ka yi haka Allah cikin ikonsa sarki ya zama yana ba sarki fatawa malam abu aliyu jallali jallali ya gaya mana ya ce kunta bi sham ala kabarin bilal wata ran muna nan a sham ina kabarin bilal radiyallahu anhu iz galabani nawmu ka san shi bilal mutumin ethiopia ne yawwa amma idan ka tayi karban kabarinsa to yana syria nan inda aka haife shi habasha kabarinsa kuma yana syria dan ku ji mu gaya muku to bilal ya ce na je ziyara kabarin bilal a syria shine dai ladadin annabi annabi ladanansa guda uku ne akwai abu mahazura ladanan annaba ne bilalu hi ma ladanan annaba ne to kuma ɗaya ladanan ko a ba amru to ladanan annaban dai guda uku ne to amma a cikinsu bilalu shine shugaba to fara'aidin da shi wannan malamin abu aliyu jallalu ya ce na zauna a kabarin ina addu'a sai barci ya ɗauke shi a kabarin bilalu eh ina barci da kalan masjida sai annan nabi sallallahu alaihi amma barkin sai naga annabi ya yiga da kalan masjidil harami naga annabi ya yiga masallacin harami na maka min babu bani sheba ta kofan bani sheba ta nan annabi ya shiga wa taran na sheka sai naga yaron gumu wani dattijo kama i taran nan adabalo bisha gaba da ta mutan kamar yadda mutum zai rungumi yaro karami fasa'aitu ilai sai na je gunsa waka bar da rijilai ni ma na tsotsi gaban annabi wata ajabu fi zani zalika shehu sai nake mamakin wanda annabi ya runguma din nan fadila annabi sallallahu alaihi wasallam bi nurun nubuwa sai hasken annabi ya bayyana alama armara ga abin da na kudure fakala ya ce sai ya zo ya ce ya manzan Allah na ka roƙi wani ka rungumo wani mutum ya rungume ka ya ce wannan sai nuna abuwa ne ma marji ya haza imamuka ya ce ai kai ma shugaban ka ne ya dole na rungumi abu hanifa shugabanka ne wa muku da ahli diyari eh ahli diyari ka abu hanifa yace duk wanda yake duniya sai yayi koyi da shi shi yasa ka ga na rungume shi amma riya ga wannan wa qala abu hanifa radiyallahu anhu to ba na wala bin hibban akwai lokacin da na wala dan hayyani ya rasu fara'aitu fil manami ma gan shi a mafarki ka annal qiyamata kada qamat kaman tayin kiyama ya zo wa jini adila kalayiku an tara halitta min al-awwalina wal akhirina jama'an farko da jama'an ƙarye lili hisabi za a musu hisabi wan nabi sallallahu alaihi wasallam waqiban alal hawr annabi ya tsaya akan taukin sana al-kausara wa ala yaminihi a daman annabi wa ya tarihi da hagunnansa jama'atun min al-mashayikh ga manya-manyan shehunnai na wani bane hayyana kuma waƙi wa muƙabir biya nan gaban annabi falama ra'ani yayin da ya ganni na wani ja ilayya wa sallama ya zo guna ya man sallama fasta kaituhu na shayar da yi faƙala ya ce sai ce da ni li'anna usanin nabi sallallahu li'anna isi zanin nabi sallallahu alaihi wasallam fasta zana annabi ya yi izini ba shara nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi nuni biya zuwi da ɗan yaronsa na shayar da yi faka gani ya shayar da ni fa shariftu na sha wata kaitu a sahabi na shayar da jama'a na walam yanqus min al inaya a ƙwaryan bai rage komai ba kuma kullu yace ya na wahalu min shekar ladhi ala yamin nabi sallallahu alaihi nace na wahalu yace wai wanne shehu ne wanda na gani a daman annabi kala aka je wanda gani a daman annabi ibrahim ne kalili alaihi salam kullu ya ce wallazi ala ya sare to wa na gani a hagun ɗan annabi ya ce wanda yake hagun ɗan annabi abubakar sadiq ne radiyallahu anhu wa kazalika sa'alatu ila saba da ayara sai da na tambayi mutum goma sha bakwai wanda ba da na barka wa ana ƙaƙidan saba ni ne na ƙarshen goma sha bakwai abu hanifa ne nukila an samu ruwaya daga yahaya dan ma'azin rabi yahaya dan ma'az rabi rahimahullah wa Allah ya ji kansa kala yace ra'aytu nabi sallallahu alaihi na ga annabi fil manami a mafarki wa qul yace da ya ga annabi a mafarki shi yahaya dan ma'az rabi babban wali ne ya ga annabi a mafarki yace ya rasulullahi aina adalabuka manzon Allah in na tayi neman ka aina zan same ka ya ga annabi a mafarki suka yi ban kwana suka gaisa za su ce to manzon Allah nan gaba na tayi neman ka aina na je zan dinga samun ka ya rasulullah kala yace inda alima abu hanifa yace ni bana rabuwa da abu hanifa ka je makarantar abu hanifa kullun na gurin eh in dai nema na za ka yi daga yanzu to in ka tare ka je gurin abu hanifa ina gurin duk lokacin da abu hanifa yake zaune zai bada ilimi annabi yana gurin mai neman manzon Allah ya gani to ya je makarantar abu hanifa to tun da yau muna karanta maganar abu hanifa to ka gani mu ma mu sa rai annabi yana tare da mu alfarman annabi Muhammad yi mana ai ai kai kanka ka san da ba ka gaishe Abu Hanifa karatun nasa daban ne kowa ya shiru akwai wani nutsuwa a ciki shi duk inda ake maganar sa annabi yana gurin to kai ya kake ji baka jin ka wani iri shiru a natse ai akwai karama Allah ya yarda wayannan bayan Allah kama sunan su kadai in kai darajar da Allah zai ma Allah ne kadai ya sani ai sai da sun so annabi in ka so su kuma sai annabi ya zama naka ai sai da tsani sai da tattakalawa za a je shi yasa duk bawan Allah na gari muke faɗan falalar da Allah ya masa in ya ji daɗi sai roƙi Allah Allah ya hore mana wannan annabi namu annabi ya ce in dai za a nene ne ya ce a nene ne inda alimu nan gun malamin nan Abu Hanifa dan annabi sai da ya ce alimu malami annabi ya ce da kai malami to ai ya ƙare ya ƙare to a takaice muka dan kawo muku wannan shine a littafi ne guda daya ba mu shiga cikin albidaya wani haya ba dan na albidaya wani haya sai a je sati bayan albidaya wani haya albidaya wani haya ma bai da yawa bai da yawa na albidaya wani haya amma fiyar al'alamin nubala na imamu zahabi za mu faɗi falalan abuwa ni ba ai ma je sati muna yi da tarihul kabiri idan kuma mun shiga babban littafin namu taskira na ibnu wannan ba na labari a sakira dan mujalladi guda na gani na ki tabawa eh tun da dai mun faɗi maganar shafi'i da hambali da imam malik to ko kaɗan ne a guduro shi mujalladi guda ka ya kan abu hanifa in ka higa ba za ka fita ba sai ka ce ma anya a duniya da malami irinsa to wannan kaɗan muka kawo allahumma ya ubangiji inna nas'aluka wa tadarru alayka أن نستعملنا بأعمال تحبها وترضاها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرها إنك رؤوف رحيم جواد كريم to ɗaya da rabi yayi in muka yi sallah kuma sai mu ɗoro mun ɗan taɓa wani babu kaɗan akan abu